وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا رواه بخاري ومسلم ومن هنا يتبين لنا أن الشرك دلال بعيد ومن يأتي بالشرك يكون في الدنيا في الدنيا والآخرة من الكافرين اجتنب الشرك وما يتقرب إليها تكون سالمين في الدنيا والآخرة اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين akalla kamar dai yadda huduban ta kasance a takaice wannan huduba tana bayani ne dukan akan abin da ya shafi rukunin addinin musulunci na farko wanda ya fi kowane girma ya fi kowane mahimmanci shine tauhidi kada ta Allah subhanahu wata'ala da bauta wanda da shine idan mutum ya zamanto ya lazamce shi a duniya har rayuwarsa ta zo ƙarshe to da ya fada a lahira ko ya tafi lahira su ɗan aljanna ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a wani hadisi wanda maganarsa ta ƙarshe ce la ilaha illallah to ya shiga aljanna kuma tauhidi din nan shi abu ne guda ɗaya wato kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala bisa cancanta da bauta shine tauhidi kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta ba bisa cancanta duk wani abin da ake bauta musu ba su cancanci bauta ba Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai shi ne cancanci bauta a bauta musu shi kaɗai wanda ake bauta musu wato tawagit ba su cancanci bautan ba ba wanda yake iya aikin irin na Allah subhanahu wata'ala a cikin wanda ake bauta musu shine hudban take bayanin cewa ya ku ‘yan uwa musulmai a nisanci abin da ya shafi abin nan shirka ma Allah subhanahu wa ta'ala. Lalle abin da yake wajibi ma ainihin musulmai shine tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tsayawa akan addinin Allah da kuma ainihin jin tsoron abin da zai kawo hushin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma a bayar da ainihin bautan Allah ɗin tare da kulawa, in an zo bautan Allah ɗin tare da kulawa da bin sunnonin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin maganganu da ayyuka, domin ayyuka ɗin sun kasu kashi-kashi. Akwai bautan Allah wanda ya shafi ƙaul magana ne kamar addu'a, addu'a. wannan to ka yi ƙoƙari idan da ka yi zikiri ko addu'a ka yi ƙoƙari ka bi addu'o'in da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar a bisa ingantattu hadisai kada ka yi addu'a da abin da ba annabi ne ya koyar ba sai ya zamanto addu'an ka ba ta zama karɓaɓɓiya ba kuma bayan ba karɓaɓɓiya ba da ka samu tuhuma a gaba Allah subhanahu wa ta'ala me yasa ka yi kamar yadda Aisha ta ce to kuma idan mutum ya zamanto ana tuhumarsa me yasa to lalle to ya bada cikin halaka cikin azaba kamar yadda Aisha take ce manzo Allah ya ce mannu kishal hisabu uziba duk wanda aka ce da a tattauna da shi wajen hisabi a ce me yasa kai kai kaza baka da amsa to karshe shiru da kai babu amsan da zaka ce in an ce me yasa kai amma wanda yake da tauhidi in ma da a masa hisabi da a masa hisabin ya tsira ne hisabi mai sauki kayi kaza kayi kaza kayi a duniya ma na rufe ka ban fallashe ka ba ko ban bayyana ka ba a duniya ma to a lahiran ma shikenan Allah ya shafe saboda mutum ya mutu da tauhidi ya mutu da imani da kuma bin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ababe guda biyu su da su taimake ka duniya da lahira yin tauhidi da kuma kasancewa kana bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin maganganunka da ayyukanka misali in muka dauki sallah annabi ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli kai sallah kamar yadda kaga nake kuka ga nake sallah ya faɗa masa habbansa kada kai sallah kamar kamar ra'aytan nas to duk wani aiki ba wannan an ɗauke su ne a lasabilin misal misali ko zikiri ka yi ƙoƙari ka yi zikiri da manzo Allah ya koyar ya koyar da yadda a shiga masallaci ya koyar da yadda za a shiga bayan gida ya koyar da za a kwanta a yi bacci duka karka ɗebo wani zikiri wanda ba annabi ne ya koyar ba to da ka samu damuwa in ka yi ma wannan zikirin ba zai maka amfani ba kuma bayan babu amfani babu lada sai kuma tuhuma daga tuhuma kuma sai mutum ya shiga azaba Allah sauwaka kuma har yanzu ajejin tsoron Allah kamar yadda aka ambata a cikin huduban cewa manzo Allah abinda yafi hatsari yafi kuma girman hatsari shine shirka ma Allah subhanahu wataala hada Allah da wani wajen bauta ya fi komi girma laifi haɗa Allah da wani Allah subhanahu wata'ala ya mana ya hana mu ya tsawatar da mu lalle duk wanda ya mutu yana shirka kamar yadda Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi lalle Allah baya gafartawa ma wanda ya mutu yana shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafartawa ma laifin da bai kai shirka ba ga wanda ya so shirka a laifi ma sai wani Allah ya ga dama ya yafi babu dole sai Allah ya ga dama laifi ma to shirka Allah ya dauki alƙawari shi kan ma bare gafarta ba bai gafartawa wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda ya mutu yana shirka to Allah ya haramta masa shiga aljanna kuma makoman su wuta ne har abada kaga duk abin da zai kai ka duk faɗi tashin da muke yi nan muna neman mu samu mu tsere ne daga shiga wuta kuma mu samu shiga aljanna kaga duk abin da zai kai ka zuwa ga fadawa cikin wuta ya kamata ka yi nesa da shi gudu mai nisa to babban abin da zai kai mutum zuwa ga wuta babu abin da ya fi girma kamar shirka shi yasa yana da ban mamaki waɗanda suke sallah suna azumi amma kuma suna afkar da wa'insu nau'o'i na shirka kamar ziyartar kabarurukan salihai da waliyai suna roƙonsu ainihin abin nan rashin waraka daga rashin lafiya ko kuma neman suna roƙonsu neman su biya bashin da ya dame su don annabi ya koyar da yadda suna ta idan ka je gaida mara lafiya ga addu'an da zaka yi da ka masa ya samu sauki da izinin Allah ga addu'an da zaka yi idan bashi ya ci kwikwaye ka da izinin Allah Allah warware maka wannan damuwa na bashi duk annabi ya koyar to sai su bar wa'annan suna neman salihan bayi ko aljanu suna neman addu'o'in da za su fita daga wa'annan matsalolin wannan duka hada Allah da wani ne shirka ne suna wato yin wa'insu nau'o'i na shirka Allah subhanahu wata'ala kuma ya hana shirka yana cewa Allah subhanahu wata'ala na cewa kada ka kira wani tare da Allah idan ka aikata haka to da aka kasance daga cikin azzalumai azzulmu anan ashirku shine da aka zamanto daga cikin mushrikai duk idan ka roki dan adam abinda dan adam ba zai iya yi ba sai Allah subhanahu wata'ala kai shirka yanzu ko da kuɗi ne misali ka ce maka ai da ka ce ya baka ya ka roƙe shi ya baka kuɗi dubu ɗaya ɗari biyar haka misali to amma ka ce ya maka kuɗi kuɗin kawai gashi ne ya maka ai wannan ɗan adam ba zai iya yi ba ba zai iya yin ya yi umarni ya ce kuɗi kawai yayi kuɗi ba dai yi ba amma ka roƙe shi wannan daban ai ɗan adam zai iya ka ban dubu ɗaya ka ban ɗari biyar wato abin da dai ake nufi duk aikin da ɗan adam ba zai iya yi ba ka ce ba ka lafiya ka ce ba ka arziki ka ce ya ba ka aljanna duk wannan ba ɗaikin ɗan adam ba ne ya fi ƙarfin ɗan adam to irin wannan wa'innan ayyuka sunansa ka haɗa Allah da wani kuma ka yi shirka daga nan sunanka kai mushirki ne kuma idan mutum ya mutu a haka to wuta zai shiga Allah ya tsire mu ya zo a cikin hadisi wanda yake hadisin marfu'i ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisul qudusi ne Allah ta'ala yana cewa ni ne mafi abo ni ne mafi wadatan abokanan tarayya duk wanda ya aikata wani aiki ya hada wani na a cikin aikin ya hada wani ya hada ni da wani na a cikin aikin to dan bar shi da shirkarsa dan bar shi da wanda ya hada ni da shi din ya je a wani hadisi ma har manzo Allah yana cewa in a hisabi in azo hisabi zai ce ku je zuwa ga waɗanda kuke hada ni da su shin altajiduna inda kumul jaza da ku samu sakamakon a wurin su da su ba ku sakamakon aikin ku ba za su bayar ba wato dai shirka mummunan hatsari ne shi yasa da ka samu shekarun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin Makka ayoyin da ayoyin Qur'ani da surori suna bayani ne haitani akan shirka kuma mafiya yawan malamai kullun da aka ji suna tsoratar da mu game da shirka saboda hatsarin sa ni idan ya sa mutum mutum ya mutu to ya yi ban kwana kenan da rahaman Allah shi yasa kullun mu zamanto muna gyara imanin mu da ayyukan mu wanda bisa koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Uh, hadisin da aka ambata na ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin Bukhari da Muslim sun rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uh, ma, yana abin um, uh, Mu'az bin Jabal yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan jaki ya dauke shi ya masa kamar yadda abi ke cewa lips ya koye shi a bayan jaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya Mu'az ka san haƙƙin Allah akan bayi kuwa ka san haƙƙin bayi akan Allah sai Mu'adh bin Jabal ya ce ban sani ba Allah da manzo su su kadai suka sani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta masa kada su hada shi da komai a wajen bauta haƙƙin Allah kuma akan bayi shine ba dai azabtar da wanda bai hada shi da waje da wani a wajen bauta ba wato dai shigar da shi aljanna wannan duka ayoyi din suna ba mu da falalan ainihin abin nan suna tsoratar da mu akan shirka kuma suna gwada kai tsaye falalan tauhidi abu biyu suke gwadawa suna hana mu suna tsoratar da mu akan shirka da hatsarin shirka suna kuma gwada falalan tauhidi saboda da ka zaran kayi tauhidi to ka tsira da zaran kuma kayi shirka ka halaka muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga yin shirka mu Allah subhanahu wata'ala Allah ya karbi rawukan mu muna masu tauhidi Allahumma ja'alna minal muwahhidin wa la taj'alna minal mushrikin Allahumma ja'alna minal muwahhidin wa la taj'alna minal mushrikin Allahumma ja'alna minal muwahhidin wa la taj'alna minal mushrikin Allahumma arhamna bil qur'anil azim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم الحمد لله رب السلام والحمد لله رب العالمين والسلام والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين